أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي biyar ga wata na uku mun shigo cikin dare na shida domin yini na musulunci yana farawa ne daga lokacin da aka yi sallan magariba hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da hudu ga watan goma sha biyu miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida satin da ya gabata mun tsaya a aya ta ɗari da tasa'in da hudu a shafi na saba'in da biyar a cikin suratu ali imran a yau da yarda allah za mu tashi a aya ta ɗari da tasa'in da biyar a cikin wannan sura wanda yana yiwa ga dukkan alamu shine darasin mu na ƙarshe a cikin wannan sura muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu kuma da duk abin da za mu aikata a nan duniya da lahira Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل عامل منكم أني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ۖ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah subhanahu wa ta'ala ce fastajaba lahum rabbuhum kai tsaye sai ubangijinsu ya karba musu nan alfa tufidu ta'qib wato ana nufin abu kai tsaye ya faru domin larabawa idan suka kawo huruful atfi sai su bambanta wajen ma'ana summa tana nuhin al-atfu ma'a tarahi sannan kuma wato alwawu tufidul atf wa tufidul ishtirak amma alfa'u tufidul atf ma at-ta'qib dole sai ka san wannan cikin larabci yana da kyau ka san wannan don in baka san shi ba alqur'ani ma ba za ka fahimta sai da kyau ba hadisan ma ba za ka fahimce su da kyau ba wato summa tana nuhin an sannan amma akwai jinkiri akwai tazara tsakankanin su in nace ja'a muhammad summa Ahmad yana nufin akwai ɗan lokaci tsakankanin su. In ce ja'a Muhammad wa Ahmad yana yiwa Muhammad shi ya fara zuwa sannan Ahmad yanzu, kuma yana yiwa Ahmad shi ya fara zuwa sannan Muhammad yanzu. Amma in ce ja'a Muhammad fa Ahmad yana nufin Muhammad ya zo kai tsaye sai Ahmad ya zo to shi yasa Allah ce fastajaba lahum sun roki Allah ina fata an fahimce ni addu'o'in da suka gabata wancan sati suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wama lidh-dhalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا سيسوك يتوصلي لإيمان سو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة kaga duk wannan addu'a suka yi sai suka sake wato fadar alƙawalin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka innaka la tukhliful mi'ad don ya ce inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawari kai tsaye ko Allah baya saba alƙawari fastajaba lahu kai tsaye Allah ya karba musu don mi don sun yi imani sannan sun aikata aiki nagari kamar da Allah ya ɗau alƙawari in dai kai imani ka aikata aiki nagari da kai addu'a za a karba ina fata an fahimce ni Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاستجاب لهم أي أجاب لهم ألا يكرقى مسو ربهم أبنججنسو أني أي بأني ني لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أن أنثى باني توزر تدى عمل عامل منكم aikin ɗaya daga cikinku wanda duk ya aikata aiki kaga nan Allah ya faɗi aiki bai faɗi sifofin ɗan adam ba bai ce wani ko wani ba sai ce amala amilin minkum domin aikin naku ake kalla ina fata an fince ni min zakarin aw unsa na daga namiji ko mace an gane maza da mata duk wanda ya aiki Allah subhanahu wataala ba zai tozartar da aikinsa ba ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashe yake waɗansu malamai suka ce nan da an ka ce ba'dukum min ba'd sashen ku daga sashe yake ma'ana Allah yana tuna mu cewa asalin ku ɗai ne don haka ba ku da bambanci a wajena. Ina fata an fahimce ni mazan da matan. Waɗansu malamai suka ce a'a ba'dukum min ba'd yadda kun ka san sashen ku daga sashe yake haka Allah bai kasawa wajen kula da ayyukan ku ya ba kowa abin da ya dace da shi. Sashen ku daga sashe yake kenan mu maza daga maza da mata muke sashen mu shi yake haihuwar sashe duk ɗai muke bayan Allah subhanahu wataala muke. wannan zai nuna maka cewa ya kamata na farko ka aje girman kai domin sashen ku daga sashi yake babu wani mutum wanda jinsin shi ya saba ma jinsin mutane ina fata an fahimce ni dalili kuma kowa daga ruwan mani aka haife shi in ka hidda annabi adamu da aka halitta daga laka ka hidda hawa'u da aka halice ta daga awaza ta annabi adam ka hidda annabi isa alaihi salam to babu wani mutum wanda ba ta hanyar maniyi aka halicce shi ba duk duniya komi matsayin shi komi ilimi ne komi diplom kin shi komai abin da ya tsara sannan babu dan adam wanda an ka haifa wanda bai hito ta mai tsara ba wurin da ake yin hitsari babu wani dan adam wanda ba sanan ya fito ba kuma wurin hitsari guda biyu ka fito ka hito daga cikin tsatson ma'aihinka ta mai tsara ka shiga cikin mahaifa kuma ka hito da mafi tsara ka yowan shi sannan kuma wato ka zama cikin mahaifa wuri wanda yake akwai kazamta nan ne jinin haila yake taruwa wanda waɗansu likitoci suna nuna cewa asalin jinin haila shine abincin da ma jariri yake ci shi yasa idan wato babu ciki sai ya zube watai lokacin da akwai ciki sai ya tsaya wannan shine jariri yake ci to ina zaka dan adam ba'dukum min ba'd sannan kuma kowa akai najisa tana tare da kai ina fata ana fahimta ta kowane mutum ɗan adam akwai wato najasa a can cikin jikin shi kowane mutum ɗan adam akwai najasa cikinsa sai ya je ya yi fitsari sai ya je ya kashi ba abu min ba abu menene na alfahari ina fata an fahimce ni sashen ku daga sashi yake kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul nisa ba'dukum min ba'd da ku da waɗanda ake cewa bayan sashen ku daga sashi yake ba za ku tinkaho bane da kasancewa ku kun hito daga wuri kaza ko fami kaza ko kaza a'a ku yi aikin da zai nuna bambanci tsakankanin ku wannan shi yasa Allah nuna mana sashe mu daga sashe yake don haka in ma kana alfahari akan mutane da wani abu da Allah ya baka sai ka tuna cewa asalin halittar ka da kai da su duk ɗaya yadda an ka halicce ka da mani haka an ka halicci kowa da mani yadda kowa ya fito cikin mafitsara guda biyu so biyu inda aka hitsari na jasa yadda kowa sanan ya fito kai ma sanan ka biyo marrafe ni sai Allah subhanahu wataala ce fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira kun ga nan har yanzu an ci gaba da zancen aikin da suka aikata hijira a tashi daga wani wuri zuwa wani wuri shine ake ce ma hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga cikin gidajensu ina fata an fahimce ni sun yi hijira aka fitar da su daga cikin gidajensu alhali kuma akwai sai an fitar da mutum daga cikin gida ne sannan yake yin hijira to me yasa aya ta ce hajaru wa ukhriju min diyarihim wato madadin a ce fallazina ukhriju min diyarihim wa hajaru sai an ka ce fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim mutumin da ya hijira ai fitar da shi daga cikin gidansa ai wannan hayya daga ya wuce ina fatan kun fahimce ni an gane wannan da kyau to domin alwawu la tufidu tartib ita wawun idan aka kawo ta kamar da ni faɗa yanzu yanzu yanzu nan cewa in an ka kawo wawun yana yiwa wanda aka kai ƙarshe shi ne ya fara zuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ce walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama kaga sujjadan suna sujjada wa qiyama suna tsayuwa in za a sallah wanda yake farawa sai an fara tsayuwa domin alwawu la tufidu tartib ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina kaga usjudi ki sujada warka'i ki ruku'i wanne ne ake fara yi to da haka in aka kawo wawan yana yiwa wancan sai fara kenan asalin maganar fallazina ukhriju wa hajaru amma kuma sai an ka kawo wawan sai ce fallazina hajaru ko kuma waɗanda suka yi hijira wasu sun yi hijira kafin a fitar da su wasu kuma an fitar da su sannan suka yi hijira duka yana iya ɗaukar waɗannan ma'anonin guda biyu don haka falladina hajaru wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su fi sabili a cikin hanyata ma'ana don saboda Allah subhanahu wata'ala an fitar da su daga makka don saboda mi don saboda sun ce a tsaya a bauta ma Allah ba tare da shirka ba a yi tauhidi tsantsa a yi adalci a faɗa ma kowa gaskiya kuma a nuna ma mutane gaskiya kowa ba ma Allah ne Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ba a kyamarsu sai dai sun ce ubangijin su Allah a tsaya ayi adalci wannan kuma shine aikin da ƴan adam suke aikatawa duk lokacin da zaka ce kayi da'awa ko ka ce a tsaya ayi gaskiya to waɗansu saboda wannan magana ba za su so ka ba kenan ko ba yadda za a yi ka samu yardar mutane وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون ba komai yasa ake kyamarka ba sai don kace a tsaya ai aikin Allah to kenan wa uzu fi sabili aka cutar da su fi sabili a cikin hanyata don saboda daukakar da kalimar Allah wa qatalu suka yi yaƙi wa kutilu an gane ni aka kashe su to anan ƙatalu sun yaƙi wa kutilu aka kashe su nan babu matsala wannan ƙira'a ce ta jamhur amma wata ƙira'a wa kutilu wa ƙatalu wa kutilu wa ƙatalu ƙira'a ta hamza da al kisa'i da imam khalaful ashir sun karanta wato wa kutilu wa ƙatalu in muka ɗauki wannan ƙira'a ta jamhur wa qatalu wa qutilu suka yaki aka kashe su babu matsala domin mutum sai ya je fagen yaki sannan ake kashe shi ko ba haka ba to amma an ka ce wa qutilu aka kashe su wa qatalu suka yaki shi ko duk mutumin da aka kashe ba zai yi yaki ba to yanzu idan yahudawa suka zo mana da wannan suka ce to wannan kira'a ya zamu yi da ita kuma an ce kira'a ce mutawatira sabitatun an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qurra guda uku cikin goma sun karanta da ita imam hamza ya karanta da wannan kira'a imam al-kisai ya karanta da wannan kira'a imam khalaf al-ashir ya karanta da wannan kira'a ya zaka yi kaga sai kai shiru amsa kuma kusa take wato wa qatalu wa qutilu mun ka ce alwawu la tufidu tartib kenan sai mu maida ta kamar waccan qira'a wadda ta ce wa qatalu wa qutilu to tunda an yi taqdimu wa ta'khir alwawu la tufidu tartib magana ta kare ko kuma wa qutilu an ka karkashe sashen su wa qatalu sashen su yaki domin musulmi al'umma guda ce asalin tsarin musulunci babu bambanci in dai an shigo musulunci to komai za a janye shi gefe ai aiki da abin da Allah ya ce to kenan idan muka je yaki aka kashe sashen mu kamar an kashe mu an gane ni idan sashen mu yaki kamar mu ne gaba ɗaya muka yaki domin muna wakiltar juna ne a cikin aikin addinin musulunci wannan shi da abin da ya kamata mu gane idan wani ya kama wani aiki cikin musulunci ya rike wannan fanni kai ko sai ka rike wannan fanni wannan sai shi rike wannan fanni sai zama to musulunci bai gaba ɗaya muke ma aiki amma in ya zama to wani ya kama wannan aiki wannan yana zargin wannan wannan ya kama wannan aiki wannan yana zargin wannan bai yiwuwa mutum guda ya yi aikin da duk ake bukata a duniya dole al'umma in za a raba ta a wannan tsari ne take tafiya wani ya je ya yi tsaron ƙasa wani ya je ya yi karatu wani ya yi karatun filozofi muna da buƙatar ɗalibai su yi karatun filozofi don saboda kamar da sayyidina umar yake cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu sharra min al khairi yaqa fihi yace ta'allamtu sharra la li sharri na koyi sharri ba don in yi sharri ba walakin li atawaqqihi don in kare kaina daga sharri wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharr duk wanda bai iya bambanta sharri da alkhairi ya kafihi zai fada a cikin sa shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani mutane kullum sun ka zo in za su tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaya ta yi alkhairi ni ko sai in tambaye shi sharri don saboda ka sharri ya ce min ina fatan ku fince to dan hakan ga dole al'ummar musulmi kowa ya kama wani wuri ya yi aiki ba tare da ya zarge wani ba sai zama to aiki ne aiki ma musulunci wani yayi nan wani yayi nan filozofi in ɗalibanmu suka karanta ta rada duk wani kafiri ya zo sai su mai magana da yaren shi suna jin faransai sun san sherin da aka kulla da wanda an ka turbuɗe da wanda an ka shimka duk za su iya bece shi wannan shine bukatar da muke yi su karatun filozofi ina fatan ku fahimce ni don haka wa qatalu wa qutilu ko wa qutilu wa qatalu duka qira'o'in shina yiwa in mun fassara su da wancan tsari sannan kuma wa qira'ata ibnu amir da qira'ata ibnu kathir wa qatalu suka yaki wa qutilu aka karkashe su wanda an ce wa qutilu an kashe su domin yana yiwa musulmi su je wajen yaki a kashe jama'a kaɗan wani lokaci yana yiwa a je wajen yaki a kashe jama'a mai yawa kamar irin da ya faru a yakin Uhud an kashe muminai da dama sannan kuma an kashe waɗanda suka yi ƙoƙarin tsayuwa kan addinin Allah lokaci mai tsawo cikin tarihin duniya wannan ba wani abin ban mamaki ba ne la ukaffiranna anhum sayyi'atihim to kaji alƙawalin Allah rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ga alƙawalin nashi ba sun yi aiki don Allah ba la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu zunubansu muka ce a can wani lokaci an ce faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunuban mu wanda a tsakanin mu da kai wala ukaffiranna anhum sayyi'atim za wa tukaffir anna sayyi'atina ka kankare mana zunuban mu muka ce abinda a tsakanin ka da bayi malamai suka ce duk zunubin da mai jihadi ya aikata in an kashe shi Allah zai biya ya gafarta mai banda abu guda katal shine bashi shi kadai ne Allah ba zai biya ba amma in ka zagi wani Allah zai biya shi tunda mun ce la ukaffiranna in an ce to Allah ya kawo zai biya waɗansu to balle zunubin da a tsakanin karshe sai sa bai ce ba la aghfiranna lahum wa la ukaffiranna anhum sayyi'atihim domin in har ya zaman to zai biya maka wani to balle ma bashin da a tsakanin ka da kai da shi misali mutumin da yake bin ka bashi bai tambaye ka kuɗi ba ya biya ma bashin da a tsakanin ka da wasu kenan balle ma wanda a tsakanin ka da kai da shi shi yasa bai kawo la aghfiranna lahum ba la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu zunubansu wa la udkhilannahum jannat sannan kuma zan sanya su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashinta sawaban min indillah wannan sakamako ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala alkawali ne Allah ya dauka wallahu indahu husnus sawab Allah subhanahu wata'ala a wajen shi ne ake samun kyakkyawan sakamako duk wani sakamako wanda za a samu a duniya babu irin na Allah subhanahu wataala dan duk wani in kai aima wani aiki duniya yana yiwa kai hasara ina fata an fahimce ni mafi yawancin mutanen daga faɗi tsaye kan wani abu a duniya karshe hasara suke yi saboda mutane ba su da ɗiyauci za a yi wahala da kai ta neman mulki za a yi wahala da kai ta neman kuɗi za a yi wahala da kai ta gina wani mutum ko gina wata ƙasa ko tarbiyya karshe kuma mutanen su zo su kafirce maka so nawa mafi yawancin mutanen da suka yi wahala wajen a samu sarauta karshe su suke wahala ba kaga ba a samu kyakkyawan sakamako ba ko ba haka nan bane mutanen da suka yi tsaye sai wata gwamnati ta hau suke yin asara karshe sai ka ji su gidan radio da gidan tele kai mu har ka gaba mu gane ba an yi watsi da ku domin ba Allah ku subhanahu wataala kuka yi ma aiki ba ina ba zan fice ni kana kokarin ka gina diyanka an gane ni ko ƴaƴanka kuɗi ka biya musu lakol ka yi kaza kai duk wahalar duniya gaba ɗaya rayuwa cikin cikin al'amarin su ta kare amma ƙarshe sai su girma ko ne ya aure mata ta yi ta mutunka tansiyon shi kama ka kai paralije ba mai zuwa garin ka sai in ka mutu sai su turmuke kamar abin da shan musu kai don ba Allah kai ma aiki ba tun da ka kwashi dukiyar mutane ta haram ka gina su sakamakon da zaka gani a nan duniya kenan shi yasa don ka gina ɗanka in dai ba don Allah kai ba kai aikin banza in an sai neman sarauta da kai a duniya yana yiwa ka samu yana ba za ka samu don haka kakka yarda ka sai da imaninka saboda biyan wata bukata ta duniya ka a sai ai wata siyasa da kai duniya don a yi zaben wani sai waɗanda ga yin tsaye don su kare shi da adda da mutuncin su da komai da ya hau sai ya canza ya samu sabon abokai aikin banza kaga baka samu kyakkyawan sakamako ba karshe sai kai nadama nan duniya in ka ci mutuncin wasu ka zagi wasu ka ci dukiya ka hada da halas da haram don wani ya zan wani abu karshe sai ka dawo kai hasara nan duniya kafin ka zo lahira kuma Allah subhanahu wataala ya zadan gama zunubanka a beto ma su ga kili ga sunan gaba ɗaya kaf ba a barin ko guda فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم لا يغرنك
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نعم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد malamai suka ce waccan aya da ta gabata sababin sabkarta ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata ummu salama tace ya rasulullah inni la asma'u dhikra nisa'i fil hijrati bi shay a wani wuri kuma cikin riwaya da aka kawo tun da shi mai jalali ya kawo shi haka suka ce inni la asma'u Allah zakara nisa'a fil hijrati bi shay ban ji Allah ya faɗi mata da wani abu ba sai wannan aya ta sabka la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa sannan kuma an yi riwaya daga Mujahid daga Ibn Abbas kuma da Ummu Salama cewa wannan ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sauka to kun ga ita ce aya ta ƙarshe sai mutum ya samu matsala kuna jin malamai suna kawo cewa aya ta ƙarshe al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ko kuma a ce wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبا كان بني to kuma ga wannan an zo an yi riwaya kuma wannan riwaya tana nan in abin mamaki ma in ka buɗa cikin littafin ulumul qur'an kamar ulumul qur'an na wani babban malami mana khalil qattan ɗaya daga cikin manya manyan malaman misra ne an shirya a kashe shi ya gudu ya ce saudiya ya zauna can can ya raru kuma can ya mutu to sai rubuta littafi ulumul qur'an ya kawo maganganu daga sahabbai daban-daban waɗanda aka riwaito cewa akhiru aya wadda ta sabka sun kai aya 21 wannan sahabi ya ce aya ta ƙarshe kaza wannan sahabi ya ce aya ta ƙarshe kaza to zance mafi inganci ya malamai suka yi waɗannan nasoshi sai suka ce in ka ji sahabi ya ce wannan akhiru aya banda waɗannan ayoyi na al-yawma akmaltu lakum dinakum shine cewa shi a iya sanin shi ga aya ta ƙarshe wanda ya jiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ni shikenan kuma ba laifi domin iya abin da ya sani ya faɗa ko ba haka nan bane ko kuma in ya ce akhiru aya adiba a gani cikin menene in tana zancen hukunci ne sai a ce to akhiru aya wanda ta sabka kan hukunci kaza dan wasu sun ce akhiru aya ita ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala sai a fassara da cewa aya ta ƙarshe wadda ta sabka bayanin gado amma zance wanda an kasantance shine ayoyi na wanda suka sauka na ƙarshe aya biyu ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu kwana 81 shikenan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita sabka ta ƙarshe waccan malamai sai suka ce ita ce aya da ta sabka ta ƙarshe don bayanin hukumce hukumce wannan ita ce aya ta ƙarshe wadda ta sabka aka liki alqur'ani gaba ɗaya kaf a haka zaka gane yadda maganganun malamai suke da na sahabbai kaka zo ka ce wannan sahabi kaza kare yake ko ƴan qur'ani su ce an ce kaza wuri kaza kuma an zo an ce kaza wuri kaza ka san wannan abin duk ƙarya ce alhaji to la yaghurrannaka kada ya rude ka taqallubul ladina kafaru idan za mu fassara kalluba ta kalima ta taqallub shine jirkita in an ce qalaba shine abu ya juya taqallaba yana juyawa yana jirkita ina fata an fahimce ni to idan za mu yi fassara da Hausa wato kalima mu dauke ta mu fassara ta da kalima sai mu ce la yaghurrannaka kada ya rude ka taqallubul ladina kafaru jirkita kafirai sai ka ce kamar wani hili ne suka zo suka kwanta suna jirkitawa ina fata an fice ni don mi don alqalbu da larabci shine juyar da abu shi yasa an ka sanya mu suna zuciya alqalb an gane ni domin zuciya tana yawan jirkita akan al'amura minti guda mutum yace ya yarda in an jima yace bai yarda ba in an jima yace wannan shege ne an jima yace yana da uba shi yasa sha'iri cewa ma sumiyal insanu illa li nafsihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu ba a sanya ma dan adam suna ba insan illa li nafsihi sai saboda yawan bantuwa ta wala alqalbu ba a sanya ma zuciya suna ba alqalb illa annahu yataqallabu sai dan tana wani jirkita an gane ni la yaghurrannaka kada ya rude ka taqallubul ladina kafaru kai da kawo na kafirai yawon da suke yi ma duniya zargaigai ba su gidan gidan amarya ba su gidan uwa ango in sun tashi za su zuwa wani gari kai in su tafi sai ka ji an ce jirgi kaza ga tashi cikin minti kaza amma mu kuma hajji shekara guda ake yi amma sai wani ya shekara biyar shekara goma yana hada jika biyar biyar sannan ya samu zuwa makka kaga sai shi mamaki ni daga son in je ibada waɗannan kuma sharri suke aikatawa su adda jirage duk minti ɗaya in ka je sai ka ji an ce maka a ƙasa kaza duk minti ɗaya jirgi kaza ke tashi wata duk sai gwanda kaza jirgi kaza ya tashi to ya an kai haka sai malamai suka ce to la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada kai da kawun su cikin gari ko cikin ƙasa ko cikin duniya ya ruɗe ka waɗansu malamai suka ce anan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi ba domin mi domin wannan ba zai bashi mamaki ba don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken imani ko ba haka ba don haka wannan to in ma al'ummar shi ake nufi to ai kai da kawo su ba abu ne wanda yake ba mun mamaki sai malamai suka ce a'a ba wato kai da kawo su ne ake kallo ba wadan suka ce a'a na farko shine cewa kafirai kai da kawon su suna masha'a a duniya wani lokaci yana rudin mu kamar Allah ya manta da su saboda yanzu gashi a karkashe musulmi kasashen musulmi da ka buɗa sai kaji an ce ƙasa kaza bom ya tashi mutum kaza ƙasa kaza mutum kaza kuma kafiran nan su ne suke juyar da wannan duniya to ya aka yi suke nan suna yin aikin da suka ga dama kuma suna fita suna jin daɗi sai Allah ta la yahurnaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kan wannan ya baka mamaki don an shiga jirgi an shiga mota an samu kuɗi an je bakin teku an sha giya an yi rawa an yi picnic an yi masha an yi kiɗi an yi duk abin da aka ga dama wannan kada ya baka mamaki domin bi domin Allah yana kallon su zai kama su ina fata an fahimce ni wadansu kuma suka ce a'a la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada kaga wato kai da kawon su jin dadin su cikin ni'ima ya rude ka domin mi domin ni'ima tana daga cikin abin da ke rudin dan adam mutum ko an san fasiki ne bai da addini inda yana cikin sutura mai kyau mota mai kyau sai ya rudi mutane kaga mutane suna kokarin kusanta tai to kan wannan ya rude ku ai akwai lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su an gane wannan da kyau la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil dan jin dadi ne dan kadan anan duniya bayan sun ji dadi thumma ma'wahum jahannam sannan makomusu ita ce wutar jahannama to ina amfanin a ce kana shugaban kasa kuma a ce ranar tashin alkiyama an tashi ana ganin wuta tana cin jikinka yana zubewa ina amfanin kana da kuɗi kana milci miliyardayar duniya ta sanka amma ƙarshe a ga jikinka wuta tana ci da yana zubewa kana kaskantacce ana tunkuɗa ƙeyarka zuwa wutar jahannama yau mai yudda'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun afa sihrun hada am antum la tubsirun kaga ashe wannan duk wannan jin daɗi nasu ba wani abu bane wannan aya tana da cikin mutashabihatul alfaz irin ta suna nan ta farko akwai guda a cikin suratul yunus mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun sannan a cikin suratul nahl Allah ce mata'un qalilun wa lahum azabun alim nan kuma mata'un qalilun cikin suratul yunus babu qalilun cikin nahl akwai mata'un qalilun wa lahum azabun alim cikin suratul ali imran mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam dama jin daɗin kafirai a nan duniya ɗan kaɗan ne wannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi bayanin shi a cikin ayoyi masu yawa makomarsu wuta wa bi mihad Allah ce tir da shimfiɗan mutum ta zamanto wuta ka ko san ko a ce mutum ya kwanta ko rana ta bugi wato tabarma tabar ma dai an ka shanya ga rana ta dau zahi an ka zo an ka aje mai ita an ka ce a kwanta kasa akwai bala'i rana dai ba wuta ba to balle a ce abinda zai zamanto maka wato shimfiɗa ita ce wuta kaga akwai kaskanci abu na biyu ba wai shimfiɗa ba saman menene ba sanyi bane saman kuma ita ma ita ce wuta ce Allah ya ce lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal sama wuta kasa wuta sannan abinci ruwan zahiri ba kuma da za a yi sanyi ya zo ya buga ko kuka sa tsammanin wani iska ya bugo la ya zuku da fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaqa Allah ya tsare mu mata'un qalilun wa lahum adhabun alim sai Allah ya mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakin alladhina ittaqaw rabbahum لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار sai Allah subhanahu wataala ce lakinil ladina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka tsaya inda Allah ya ce a tsaya suka saurari abinda Allah subhanahu wataala ya ce sannan kuma suka yi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya yi umarni ba su yi girman kai ga ayoyin Allah ba ba su yi girman kai ga annabawa ba ba su yi girman kai ga mutanen da suke kiransu zuwa ga aikin addinin Allah ba suka yi abinda Allah ya ce a yi suka bar abinda Allah ya ce a bari wannan shine jin tsoron Allah an gane wannan lahum jannatun suna da aljanna jannatun lahum sai taqdimu wa ta'khir dan ya nuna su kadai masu jin tsoron Allah zuwa samu aljanna in baka tsoron Allah baka samu aljanna an gane lahum jannatun lalle suna da aljanna na an kawo ta jami'i wani wuri an kawo ta mufrad an ce suna da aljanna to jannatun kuma ba aljanna guda bace domin jam'i ne an gane ni in an ce aljannatu aljanna guda jannatun kuma aljannoni da yawa sai ne ce to ta an ce suna da aljanna kuma nan kuma an zo an ce aljannu shi ya na har kuke fi tunda alqur'ani ne kuke zance ko ba garan bane wani wuri ya ce wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin kaga jannatin yace guda ardu has samawati wal ardu iddatu lil muttaqin wani wuri ya ce arduha ka ardi samai wal ard nan kuma an ce lakin alladhina taqaw rabbahum lahum jannatu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin kaga mufrad aka kawo to jannatun kuma nan aljanna shin guda ce kuku daban-daban ita aljanna wadda mutane za su shiga babbat guda ce amma bai hana kowane a gida ne suna da tashi aljanna can an kalli inda za a shiga wuri guda ne nan ko an kalli kowa yana da nashi ina fatan kun fahimce ni kamar gida ne sannan kuma akwai yan haya ina fatan an fahimce ni gidan da suke cikin shi gida guda ne gidan da suke cikin shi gida guda ne ina fatan an fahimce ni amma kuma kowa yana da nashi kamar gidan haya ne lalle akwai gida amma kuma ƴan haya su ko kowa yana da gidan shi daban-daban inda yake gudanar da rayuwa tai to wannan shi nake so in bada misali don a mutane su gane menene sirrin jam'i menene sirrin ifradi a cikin alqur'ani na wannan kalma ta aljanna lahum jannatun suna da aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suna gudana a karkashinta ma'ana karkashin gidajensu da shukoki da abin da ya kama da haka khalidina fiha suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama a cikinta ba radda za a fitar da su ba radda za su tsuwa ba radda za su mutuwa daɗi ko da yaushe kaga sabanin daɗin duniya laifin daɗin duniya menene karewa kana nan kana jin daɗi da abu sai aka inda babu babu daɗi ko a amshe ko kuma ya zamanto babu ko gashi kana gani dai baka jin daɗin shi wannan shine matsalar duniya kana nan kana jin daɗi kana da dukiya ko mulki sai Allah ya kwace kaga babu daɗi kana da mulki sai Allah ya ba wani mulkin da ya fi naka da lokacin da turawa suka zo sarki shine shugaba yanzu kuma sarki yana karkashin shugaban kasa kaga dadin shi babu shi ba irin wancan ba ko kuma kana sarki a jidda ka komo kasa a sauke ka ko kuma kana da dukiyar sai Allah shi hana ma jin dadi da ita ko Allah ya kwace ta ko ya kashe ka ko kuma ya hana ma jin dadi da ita ka zo a auna ka a ce duk ciwon duniya kana da shi shi yasa manyan mutane a duniya sun yi kwa rashin lafiya da kayan su mutum na da babban matsayi wanda ga shan AC sai ka ji an ce ai likita ya ba shi list ba a cin naman kaji ba a shan mai ba a shan sikir ba a cin namun kihi ba a cin kaza ba a cin kaza kuma miya ma ba a samu ta gishiri shi yasa in an kai miya sai an ɗiban mai tashi kayan a ɗiban mu a sa gishiri sai aka mai to ya ci salat salat to min wani duniya kenan nuzulan min indillah wannan gara ce koko masauki ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma inda Allah abin da yake wajen Allah khairun lil abra shine mafi alkhairi ga masu jin da'a nan khairun wato kana iya fassara shi shine alkhairi in mutum bai ji daɗi a nan duniya ba kenan abin da Allah mai tattali shine wato mafi alkhairi ko kuma khairun nan duniya idan muka ɗauka nan duniya mun ji daɗi an gane ni kuma lanar tashin alkiyama za mu daɗi mafificin shi kenan wa ma inda Allah abin da yake wajen Allah khairun shine mafi alkhairi don akwai ni'imomi daban-daban daban a cikin aljanna Allah ya bayanin wasu daga cikin su wasu kuma ya boye shi sai an zo can don ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun sai Allah ce wa inna min ahli alkitab
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ابن كثير أتكن تفسير إنسا يكتوى حديث يا ثبت في الصحيحين أتكن صحيح البخاري ده صحيح مسلم annan najashi lamma mata wato najashi shine sarki na kasar habasha an gane ni wannan habasha a wancan lokaci mutane suna cewa ethiopia to amma dai wannan lokaci babu kasa ta ethiopia wannan yankin da ya tsakanin eritrea da ethiopia sarkin wannan lokaci shine mutum na farko wanda ake gani a wajen makka wanda ya fara ba musulunci taimako domin sahabbai a can suka fara yin hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad akwai sarki a wannan garin wanda ba a zalunta kowa a can shi yasa hijira ta farko ba Madina bane ta farko an yi ta ne a ƙasar Habasha daga baya wato wato Quraishawa suka tura mutane su je can su karɓo su aka je aka tattauna wanda bayanin yana da tsawo ba mu iya samun damar kawo shi anan amma da tafan sira sun yi bayani ba su samu ba an kai kuɗi da cin hanci amma bai karɓa ba yace su koma ba zai ba da waɗannan mutane ba aka je aka yi musu ƙarya sahabbai aka ce ai mutanen makka sun shiga addinin musulunci suka dawo waɗansu tun sama hanya suka ga alamun magana ƙarya ce suka koma wasu waɗansu kuma suka iso makka aka kama saura aka ba saura kashi aka yi musu dukan tsiya suka sake komawa a wato hijira sannan Allah ya yi umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa makka to wannan najashi nasoshi sun nuna tabbata cewa ya musulunta amma waɗanda ke kewaye da shi malamai da sauran waɗanda suke kewaye da shi musu musulunta ba to da ya mutu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanar da shi shi yasa shi najashi da yamma da ya mutu a ƙasa Habasha ibnu kasir da kawo wannan hadisi yace na'a sallallahu alaihi wasallam na'ahu sallallahu alaihi wasallam ila ashabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabban shi bayanin mutuwar shi yake ba su labarin cewa Allah yayi ma wato najashi mutuwa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna akhal lakum bi habasha qad mata lalle kuna da wani dan uwa a ƙasar Habasha qad mata ya mutu an gane ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce su yace fa sallu alaihi ku yi mishi sallah an gane ni fa saffahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yassafu kai sau fa kharaja ila sahra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ga fili ko ga sarari ko zuwa ga sahara sannan kuma fa sallu alaihi fa saffahum fa sallu alaihi sai suka yi mai sallah suka yi aka jira su sahu sahu wannan ya nuna cewa wato malamai sun kai istinbatin cewa ana iya yi ma mutumin da babu shiga ƙasa sallah tunda najashi yana ƙasa habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina kuma ya fita kuma ya mu najashi sallah amma sai dai an samu sabani tsakankanin malamai shin ko wani hali ana iya aimin sallah ko ko a sai waɗansu halaye waɗansu malamai irin su Sheikh Nasiruddin Albani suka ce a'a ba a yi ma mutum sallah sai in ya kasance ba a samu waɗanda suka yi mai sallah ba domin najashi ya mutu a ƙasar da babu musulmi a wannan lokaci ba a san yadda ake yin sallah ba an je an yi mai aiki irin na kafirai an turbuɗe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita mai sallah mun fahimci wannan amma yanzu misali wani mutum ya mutu a makka an riga musulmi su riga sun yi mai sallah to kuma wace sallah za a sake mishi babu wani dalili wanda zai sa a sake mai sallah ina fata mun fahimci ni wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayuka waɗansu malamai suka ce a ya halatta a yi mai sallah domin mi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi ma mutane sallah an taɓa yi ma a zamanin shi a yi ma mutane sallah biyu na farko wani mutum ne wanda ya kasance ko wata mata ta kasance tana sharan masallaci sai ta mutu da daddare ce aka yi mata sallah ko aka yi mishi sallah ko ba haka ba bayan safiya ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga wani wannan mutum ya tambaya suka ce ai Allah ya mai rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yasa ba ku ga mini ba ana dubin talaka ne matsiyaci ne mai kula da masallaci tunda mu an ce mutum talauci gare shi kamar kusun masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a kabarin sai masa sallah kaga sallah biyu kenan wannan suka ce to in mutum na da kima yana da daraja ko mutum bawa na Allah na gari ne ana iya mai sallah biyu da haka wannan sabani ne na malamai wallahu a'lam an gane ni to da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah wannan yana daga cikin sabab ko rabtu na wannan aya da sabkata da kuma irin bayanin da akwai tsakanin hadisan tana ce wa inna min ahlil kitab hakika daga cikin ahlul kitab laman yu'minu billah akwai wanda zai yi imani da Allah wa ma unzila ilaykum yayi imani da abinda aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da abinda aka saukar musu alwawu la tufidu tartib domin sun riga yin imani da abinda anka saukar muna sannan suka yi imani da abinda aka saukar muna ina fatan kun fahimce ni amma kuma sharadi na in kai yi imani da littattafan da suka gabata sai ka yi imani da annabin ƙarshen zamani in ka iske shi wannan alƙawari ne wanda aka ɗaukan ma annabawan da suka gabace mu kuma alƙawari da aka ɗaukan mu duk musulmi a suratu al-ayun da suka gabata a can wadancan su wannan wannan sura sun yi bayanin wannan wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah masu imani Allah ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun to wadanga su ne sun yi imani da abinda an ka sabkar musu sun yi imani da abinda aka saukar mura khashi'in lillah suna masu kankan da kai ga Allah ba masu yin girman kai ba la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba su sayar da ayoyin Allah da wani dan abu kadan na duniya abinda za a ba su na duniya ko matsayi ko kuɗi ko abinda ya kama da haka ba abinda za a ba su su sai da ayoyin Allah kaga najashi mulkin shi bai sa shi ba ya saba ma Allah don ya ci gaba da zama mai mulki sai ya koye imanin sa kuma ya taimaki musulmi kuma ya zauna akan imani da ya mutu mutanen shi su sani ba amma Allah ya sani kuma Allah ya ba annabi daman da ya mishi Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika wadancan wadanda suka kai wannan aiki ko wadanga in mun ce ulaika saboda darajar su ai ba su da wucewa ba saboda darajar su an kace wadancan ko ko ula'ika waɗannan an gane ni saboda suna kusa lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada suna da sakamakon su a wajen ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab haqiqa allah subhanahu wataala mai gaugawa hisabina kun ga wannan min tufidu taf'id tana nuhin sashi ashe ahlul kitabi da kristoci da yahuda ba ba kowa yake kafiri ba akwai waɗanda sun yi imani suna da lada shi yasa Allah yake son mu bambanta in muna bayani kan kafirai ko waɗanda ba kafirai ba a rinka bambantawa ba a cewa duk ahalul kitabi kafirai ne wannan kuskure ne wasu daga cikin su sun yi imani wasu ba su yi imani ba shi yasa Allah ya kawo ayoyi da dama waɗanda suke bayanin wannan minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين da haka cikin ahlul kitabi akwai mutane na gari an gane ni shi yasa Allah kawo waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na gari za a ba su babban lada a wajen ubangijinsu ina fata an fahimta to sai waɗansu malamai suka ce anan an ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladarsu a wajen ubangijinsu kuma sai an ce inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa hisabi ne in an kai mutum bushara bai dace a bashi tsoro ba ko ba haka nan bane ce to an kunce uslubin alqur'ani alhali an ce Allah yana gaggawa hisabi kaga tsoro za a baka to kuma na ana zancen masu imani ya kamata a ce lokacin da aka kawo bayani kan kafirai sai a ce inna Allah sari'ul hisab don kafiri ya ji tsoro amma mai imani sai a ce kuma inna Allah sari'ul hisab to shine malamai suka yi ba da amsa guda biyu waɗansu daga cikin malamai suka ce wato an yi zancen kafirai ne shi inna Allah sari'ul hisab yana da alaka ne da abin da kafirai suka aikata don ya ce la yaghurrannaka la yaghurrannaka تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إن الله سريع الحساب waɗansu malamai suka ce a'a yana nan a matsayin shi domin duk wanda ya aikata aiki na gari me yake bukata a yi gaggawa ba shi sakamako don haka babu wata matsala a wannan wuri lakin allazina taqaw rabbahum lahum jannatu mu ko muna son mu samu aljanna da gaggawa ko ba mu so tajri min tahtiha al-anhar an karin bayanin ta khalidina fiha an yi bayanin ta nuzulan min indillah kaga duk mutum yana bukatar wannan kai inna Allah sari'ul hisaba ai gaugawa akai mu mada ina fata an fice to wannan kuma kafin mu zo ga aya ta karshe shine uslubin alqur'ani a cikin abubuwa mafi yawanci Allah ya kire shi kitaban mutashabihan masaniya yana kawo abubuwa kishiyoyin juna kun ga anan da ya kawo waɗanda suka kafirce sai ya kawo masu imani la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bidad lakinil ladina taqaw rabbahum in an kawo masu imani a kawo wanda suka kafirta in an kawo makomar kafirai thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lahum ajruhum 'inda rabbihim lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar ila fata an fice jalla ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha واتقوا الله لعلكم تفلحون
يا أيها الذين آمنوا يا كودا دكوكي إيماني duk mutumin da ya yi imani to aiki ya same shi ya ayyuhal ladina amanu sun maimaita a cikin alqur'ani so 89 shi yasa ɗaya daga cikin manya manyan malaman musulunci Abubakar Jazairi Allah ya ji kanshi ban sani ba bai rasu ba amma ya tsoho sosai ya kai inda sai an ɗauko shi a aza shi saman kujera sannan ya bada darasi a haramin Makka amma ba sani ba ko ya rasu yayi littafi ya samu suna nida'atul rahman kiraye kirayen ubangiji zuwa ga masu imani sai ya cire duk inda ya ayyuhal ladina amanu suke don haka guda 80 da tara ne na farko ya zo a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirin adabun alim na karshe ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha a cikin suratul tahrim sai ka bi su ɗai bayan ɗaya ko ka karanta wannan littafi ka ga menene umarnin da ubangiji ya kiraye ka zuwa gare shi isbiru ku yi haƙuri mai jalalaini ya ce ala ta'at akan yin da'a domin yi ma Allah da'a sai an yi sai an yi haƙuri sai ya ce wal masa'ib ku yi haƙuri akan musibin da za su zo muku shi ma yi ma Allah da'a ne eh kai hasarar gida kai hasarar kaza kai hasarar kaza masa'ib matsalolin duniya su zo su rikice ma wani lokaci ka ce kai ni Allah ma ni Allah inda ma ka dauke ni ni abin gahe mai sauki ko ba duniya bace masaib dole sai kai hakuri akan musibu don Allah ya ce ayi hakuri da su wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa anil ma'asi kuma ma ayi hakuri akan sabo to ya ake hakuri akan sabo ayi a aikata kafirai su ne kamata a ce sun yi hakuri akan sabo ko ba karan bane tunda su suna hankuri akan shirka kafiri shi na hankuri akan shirka hankurin da suka yi in aka yi wa'azi su ce ba za su yi ba sun yi hakuri sun ciyar da dukiyarsu don su yi shirka sun ciyar da wato sun ba da ‘ya'yansu a yaƙi da rayukansu don su yi shirka sun ba da duk abin da sun ka mallaka don saboda a tabbatar da shirka a bayan ƙasa su kuma masu imani sun bayar da duk abin da sun ka mallaka don a tabbatar da wato adalci da musulunci a bayan ƙasa to nan anil ma'asi wato mumini shi yana hankuri ya ƙi saɓon Allah. An gane ni, kana hankuri don ka saɓa ma Allah. Haram, kuɗin haram akwai daɗi ko babu? Akwai daɗi gare su don kashe su bai da wuya, amma sai ka yi haƙuri a ce ma ga haram ka ce a'a. Ina fata an bince ni, a zo za a yi harkar rashin gaskiya a baka wani cin hanci, ka ce a'a, inni a kafin Allah rabbal alami. Ko ba haka ba, ka ga mata mai kyau kana so, amma kuma ita kuma a samu ta sai an saɓa ma Allah. don wata mace ba a aje masa bida sai ga mota in ka ci haram ka shiga fuwan nayi zaka iya abin nan nata zaka iya aje ta in ka soci kuɗin ƙasa zaka iya aje ta amma in baka soci kuɗin ƙasa ba baka iya aure ta kuma masu kuɗi na nan da masu da masu kuɗin halar da na haramta da su su aure ta to wa anil ma'asi sai kai hakuri kakka saba ma Allah saboda kakka je ka kashe mata dukiyar mutane ka sai lahira aka dako ta jahannama kakka sai ka ci dukiyar mutane bayan ka aure ta a zo a waiwayo ka akai ka gidan kaso aure shi mutu kuma wata ta aure wani tun da nan duniya ka fara ganin bala'i to mumini yana hankuri kada ya saba ma Allah amma su kafirai suna hankuri ka ji mamaki wai akan sai sun yi shirka yasa Allah ya ce wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum isbiru ala alihatikum ku hakuri ku dage su kun bauta magumaka wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi ba'atha Allah rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha shi yazo badda mu wannan yaron yazo shi na karanta muna maganganun banza eh laula an sabarna alaiha wallahi in barin da mun kai hakuri mun ka tije ba sai mun yi shagiya sai mun yi zina sai mun yi shirka wallahi wancan yaron yazo shi na sosai ya canza bani addini ka ji mai abin da suke hakuri da shi wa sabiru shine ku yi wato isbiru ku yi hakuri wa sabiru waɗansu malamai suka ce ku yi tserarre ne a wajen hakuri domin siga ta fa'ala tana nufin alistiraku min at-tarafaini shine hali guda biyu shi fi'ili na fa'ala da larabci yana nufin akwai sassa guda biyu da suka yi tarayya an gane ni kudibo in ce qatala an yi yaki kaga mutum guda bai yakakkan shi an gane ni tadaraba sun buga sun bugi juna takhasama an gane ni sun yi jayayya da juna sabara sun yi tserarre ne wajen hakuri shi ne wadansu malamai suka fassara shi ina fatan kun fahimce ni shine ma'ana ku yi hakuri musulmi ana son su yi riganganto wajen yin aiki na hakuri kowa shi nuna ya fi wani hakuri mu ko yanzu abin da ake so a nuna ma kowa shi nuna wani sai ka ji an ce bai san ni shagen kaina nake ba yanzu wato mutane kowa kokari ne suke shi nuna rashin hakuri shi alhali ko an ce sabiru ku nuna ku yi riganganto wajen nuna ma juna hakuri ko kowa ya zama to shi kokari ya ga shine wato na karshe wajen hakuri ko kuma wasabiru ku yi kokari ku fi kafirai hakuri ku tsere musu domin yana yiwa mu nuna hakuri tsakankanin mu kuma mu yi kokari mu fi kafirai hakuri wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ku nuna musu hakuri mana bai dace a ce mai son aljanna ba kafiri wanda ke son duniya ya fi ka hakuri mana ya fi ka aiki tukuru su duniya suke so sun tsaya sun yi ma duniya aiki tukuru ina fata mun fahimci sun ba da tunaninsu sun ba da lokacinsu sun ba da ‘ya'yansu sun yi tsaye sun gina duniya ga sanan suke juya ta kai ko aljanna kake so kuma ka kai shekara guda ko ka kai shekara goma baka samu jami'in sallar su bayan ba kuma aljanna kake bida to da kai da su waye ya hankuri akan abin da yake nema ina ba ta fahimce ni wannan shi ne abin da ba mu da sun ba Allah wato musulmin farko da Allah ya taimake su sun ba Allah komai hadaru ka ji an ci sun bar gida sun bar ƴan uwa sun bar kaza sun bar kaza sun bar komai da komai don saboda mi don saboda su samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sama ibnu kasir ya kawo yake cewa sun bar al-ahbab masoyansu sannan sun bar al-jiran makwabta sannan sun bar ƴaƴansu sun bar komai cikin shekara goma Allah ya ba su karfi to mu ko mi muka bari saboda Allah babu an gane ni wa sabiru waɗansu malamai suka ce a'a ku yi ma juna wasiya da haƙuri watawaso bil haqqi watawaso bis sabr kenan ku yi ma juna wasiki da cewa ai hankuri mu ko yanzu mai cewa ai hankuri sai a cewa wala imani yayi mai yawa shi komai zai ce ai hankuri ai hankuri duniyar ga in ba an yi bilahi ba za a zama lafiya wa rabitu sannan ku yi ribati ar-ribat shine tsaron iyaka ku tsare iyakokin ku dan kakkafire su shigo domin su zo su kawo muku hari alhali ko wannan shine yanzu gashi nan ba zan ci sai dai a ce mu sojoji su tsare iyaka ko ba haka nan bane wa rabitu an yi riwaya daga sauran sahabbai cewa nan arriba ana nuhin jiran sallah domin ya zo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa intizaru salati ba'da salah fa huwa riba an gane ni jiran sallah bayan wata sallah ka tsaya kana zikiri kana zaune kana jiran wata sallah riba shi ma wato ɗaya daga cikin abin da ma'ana kalimar take dauka shi yasa waɗansu malamai suka fassara shi da ku tsare iyaka waɗansu malamai suka fassara shi da shi ne wato ku tsaya jiran sallah in an kai sallah ka tsaya ka jirai wata sallah kamar ayi azhar kai baka fita cikin masallaci ba sai ka zauna kana zikiri kana jiran sallah baka fita baka je wata harka ta duniya to wannan shi ma Allah yana kira ne riba saboda kowanne daga cikin su lazimta iyakar shedan ne ka dauri don ka yi ibada tsakaninka da Allah to jiran sallah ko mu ko yanzu nan bai yiwa liman in ya kara minti guda sai ka ji tsuki tsut tsut tsut tsut ya bata mutane lokaci ba yi hankulin sallah wattaqullah Allah ce ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun dan saboda ku samu rabauta in ba a ji tsoron Allah ba ba za a tsira ba kaga sharadi na ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun dan saboda ku samu rabauta ƴan uwa musulmi sura ta kare amma abinda muke so shine wato akwai abubuwa guda biyu da nake son mu kawo na farko shine cewa wannan sura tana da alaƙa tsakanin farkonta da ƙarshenta an kawo cewa Allah baya saba alƙawli a farkonta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka la innaka la tukhlifu al-mi'ad rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ko ba ka an ka tabbata suwa ba to gashi nan da sun kace innaka la tukhlifu al-mi'ad an ko karba fastajaba lahum rabbuhum ya ga cewa ya karba kina kaga Allah baya saba alƙawli ina fata mun fince ni sannan kuma wannan sura ta kawo kissa ma'ana abinda take dauke da shi kore shirka da bayanin abinda a tsakanin musulmi da kafirai da kuma ƙarshen kowane kore shirka shine cewa wannan sura ta sabka don ta yaƙi nasaru kai tsaye shi yasa aka sanya mata suna Ali Imran domin Ali Imran wato sura ce da take bayanin waɗansu mutane kamar a ce ahl fami ta kaza to wannan unwanin nata yana kore shirka domin mi domin shi imrana shine baban maryam ko ba haka ba ita ko maryam ita ce uwa annabi isa ashe annabi isa dan wata fami ce ba dan Allah bane kamar yadda suke faɗa ina fata ku fahimta da kyau sannan daga nan ta yi bayanin yaki wanda aka yi an yi bayanin yaki tsakanin musulmi da kafirai ko ba haka ba an yi bayanin ahlul kitab abin da ya kasance munafici tsakankanin mu da mu da mu da su a kowane lokaci sannan an yi bayanin mushrikai to a ƙarshe kuma sai aka zo bayan an babu haƙuri da duk irin musibar da za mu gani sai aka liƙe da babban al'amari shine duk wanda yake musulmi duk wahalar da ya sha a duniya duk jarrabawar da aka yi zai samu aljanna an gane ni shi ko duk wanda askafiri in za a liƙewa da miza shi za shi wuta kenan bayanin abin da ta kumsa kenan musulmai suna gefe guda ƙarshen su aljanna lahum jannat kafirai waɗanda suke ko mushrikai ne ko yahudawa ne ko kiristoci ne waɗanda suka ce Allah yana da alhali surar ta kore wannan su kuma kuma su wutar jahannama shikenan sai aka umurce mu da mu dage akan irin abubuwan da zamu gani domin ana ganin sakamako hakuri game da al'amarin ka na rayuwarka sai da gobe rabitu ku kiyaye iyakakku kenan jihadi ba abu bane wanda za a tsaisowa ina fata an fice kenan sai an ci gaba babban wato bari mu ce kamar isansi wanda zai sa war rayuwarka ta ci gaba bisa ga musulunci shine ni hakuri to sai a ƙarshe aka yi muku nasiha duk irin musibbin da zaku gani duk irin jarabawar da zaku gani da gafirai shine babban maganin ta isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah dan saboda ku samu rabauta in ba ka ji tsoron Allah ba za ka rabauta ba komi siffar da ka tara ta musulunci aikin banza za ka shiga wata jahannama to ina ganin yan uwa ga dukkan alamu lokaci ya kai karshe kuma mun kai karshen sura abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa in Allah ya kai muna rai irin wannan lokaci in Allah ya so za mu shiga cikin sabon sura suratul nisa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh